الصالحين
gida da sai alamar mai gida ya fasi sai samu bata da kai dan da zo ta shiga ta rabo da kofa a hankali ta faɗa da ya ji motsinta ya ji kowarta lokacin da ya buɗe ido lokacin ta kawo wuka sai da suke musu da wuka dole tunanin me zai yi a magana ta tafi da gaskiya ko yana zaro kan na abu da kun sai da su ka bada dunka bai tsaya a nan ba sai je gidan matar ɗakin nasa kuna ina ga mai gida ya kashe wani in akwai shi a gabanka
la'araina kahum ya muhammad da mun nuna maka su da mun so da mun nuna maka su annabi bai san su ba kenan inda ya san gaibi ai kafin a gaya masa ya kamata ya gane su to amma tun da Allah bai tsinkayar da shi gaibin ba to bai sani ba Allah ya ce da mun so da mun nuna maka su falarabtan bi samahum kuma zaka iya gane su da alama fannin kuma wallahi zaka iya san zaka iya gane su bi lahal qawli wajen iya tabbata sun iya sani sun iya sani wallahu ya alama amalahum Allah ne ya san irin aikin da suke daga yanzu inda kake dinnan akwai wani aiki da Allah yake yi ma ba kana kwance cikin daki kana bacci wani na harinka da mummunan aiki lokacin da Allah zai kare ka baka sani ba lokacin da kake bacci wani lafiyar ka yake bukata ko dukiyarka lokacin da Allah zai kare ka baka sani ba don Allah shi ya san sirri Allah shi ya san abin da yake bayyane daga kullun Allah a kare bawansa yake sai dai idan Allah ya nufin bawansa da jarrabawa idan wani yana nufin ka da sharri sai sharrin ya same ka don ya zama jarrabawa tsakanin kai da shi ko kuma ya zama jarrabawa tsakanin kai a gudan kanka da haka Allah madaukakin sarki shi ya san irin aikin da munafukai suke kullawa me yasa munafukai suke munafunci idan ba sun yi munafuncin ba tunanin su bukatar su ba za ta biya ba amma idan suka yi munafuncin sai bukatar ta biya kamar yadda yahudawa sashin su ya gaya wa sashi ku je ku yi imani da safe in yammace sai ku fita hakan zai sa rauni a zuta waɗanda suke ciki to haka su ma munafukan yanzu bari mu shiga idan mun shiga mu yi ta aikata mummunan aiki saboda mu kawo da'awar mu kawo mata na ƙasa mu kawo mata ci baya kowanne akwai irin tunaninsa bari mu shiga mu kashe da'awar ko dai da aikata mummunan aiki a cikin da'awar ko dai da ba da munanan shawara a cikin da'awar wani ya shigo ne ba da gaske yake yi ba amma zai shigo da alama ta malanta ya shigo da alama ta jin tsoron Allah amma kuma ba alama ba tsoron Allah yake ba misali an yi wani aboshi alaji kabar banza ko mace ce da katon hijabi yana jan ƙasa har da niƙari amma daga ita sai bureziya sai dan faci don bai mai ce me yasa ta yi haka ta yi ne don ta lalata da'awar musulunci da haka wanda ya san wannan gobe idan ya ga wata mata da irin wannan shigar sai ya tsammanin wacce ce za a ga mutum usas ne da nisuf sak ga gemu ya zauna amma maha'inci ne ya shigo musulunci da kawai don ya ha'inci dan kai idan ka game wannan sifar sai ka tsane shi ka tsarkace shi dan ta'adda ne shi mai cin amana ne da kowa da yadda yake tunaninsa in yayi zai kashe da'awar zai kashe musulunci to duk abin da suke yi Allah ya sani suna yin amma addinin kuma yana ci gaba suna yin addinin bai da kasa ba suna yi bukatar su ba ta biya to me yasa ba su daina ba Allah sai ce
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم الله مدوككين سركيتي ولنبلونكم والله تبس من جربتيكم ku masu imani ku musulmai Allah sai ya jarabce mu wani mummunan ɗabi'arsa in ya zo shi ne bakanta malamai masu da'awa idan wani mai da'awa ya wani abu na kuskure to shi a gurinsa ya samu abu- abin hira ya samu abin yadawa jarabawa ce daga Allah Allah ce za mu jarabce ku hatta na alamal mujahidi na minkum har sai mun gane mujahidai masu ƙoƙari a cikinku wasabirina har sai mun gane masu haƙuri wa na baluwa akhbarakum Daka Allah maɗaukakin sarki ba zai barka haka kawai ba ba tare da jarrabawa ba. Wani ku yake cewa wani na bola na kun bishe'in min khawf wal ju za mu jarabce ku da wani abu na jin tsoro da kuma yunwa. Innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa saddu an sabilillah suka toshe hanyar Allah ba sa so musulunci ya ɗaukaka. wa shaƙun rasula sannan suka saba wa manzo abinda manzo ya ce ba shi suke yi ba wani ya iya izgili ya iya izgili ya kwarance da izgili ga umarnin manzala sallallahu alaihi wasallam idan annabi ba da umarni ya ce a yi to shi ba zai yin ba bayan ma bai yin ba to kuma sai na zargin mai yi yana izgili ga mai yi ina ba ta mun gane misali annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama sitira ta mumini rabin kwauri ne sitira ta mumini rabin kwauri ce in ba dama to ya kai idan sau in ya wuce nan fa ma asal ka bai dafafin nari duk abin da ya wuce idan sau sai wuta ta kone gurin sai wani ya ce ai manzo Allah ma bai sa wando ba eh bai sa wando ba tunda manzo Allah bai sa wando ba dan me zaka dauko wani hadisin ka kamanta shi da wando amma da yace akwai hikima a cikin bayanin sai yace ma asfala ma asfala kaga bai ambaci wando ba bai ambaci riga ba bai ambaci kwaljale ba kwaljale ba sai yace duk abin da ya wuce duk abin da ya wuce idan sau fafin nari ka ko wando ne ko riga ne ko ma menene in ya wuce idan sau to abin da ya rage nan sai an kona shi ya to yan dangala wando ko yan dangala wando a gogo mutum ya cika fuska su kamun bunsuru na sa wannan ganinsu wannan kuskure ne saba wa umarnin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da haka waɗanda suka kafirci suka toshe hanyar Allah sannan suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su sun san gaskiya sun san hakan daidai ne lan yadurullah shay'a wayannan ba za su cutar da Allah da komai ba wasu rubuta amalu ma'aikin su kuma zai baci ka garin izgilinka da shari'a garin izgilinka da umarnin manzan Allah sai ka zo ka yi ta aiki aikin banza ka yi zumunci na banza ka yi sallah ta banza ka yi sadaka ta banza ka yi aiki ka wahala kuma baka da lada akai don me ka saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتضعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم Allah madaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani a Allah wa a Rasula, ku bi Allah, ku bi manzan Allah, me bin Allah? Bin Allah ba zai yiwu ba sai da bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Bin Allah ba zai yiwu ba sai da bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, don Allah ne fada. yace manzala ga ya musu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kun kasance kuna son Allah to ku biyo ni da ka bin manzan Allah shi zai sadar da kai kai wa Allah biyayya wanda yace ba zai yi manzan Allah biyayya ba to tabbas biyayyarsa ba ta ba ta kai ga Allah ba da ka kabi Allah kabi manzan Allah mai bin Allah mai bin manzan Allah ka kiyaye shari'o'in da Allah ya ce Allah ya ce ka bari ka bari Allah ya ce ka yi kayi manzan Allah ya faɗa ka yadda kamar yadda a kalmar shahada muke ce la ilaha illallah ba za ka zama musulmi ba sai ka faɗi ta ashhadu Allah ilaha illallah sai ka faɗa sai kuma ka gwama wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ma'ana ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu na shaida an la ilaha ba wani abin bauta la ta kore duk wani abin bauta illallah illa kuma ta tabbatar da bautar zuwa ga Allah la ilaha illallah ba wani abin bauta sai Allah shi kadai Muhammad Rasulullah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah kuma na yarda na shaida manzon Allah Allah ne ya aiko shi me ma'anarsa tasdiquhu da'atu fi ma amara idan manzon Allah yace kai kai masa biyayya wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata shi cikin labarin da ya bayar wa shinabu mana anhu kuma ka nisanci abin da ya hani wani abu guda uku shine kunshe da kalmar wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan waɗannan ukun ba su cika ba to baka bi manzan Allah ba in manzan Allah zai ce ka yi baka yi ba kawarwa da biyayyarka in manzan Allah zai baka labari baka yadda ba biyayyarka ba ta yi ba in manzan Allah zai hana ka baka hannu ba nan ma baka da biyayya ta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma baka da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ka yau kuma su imani ku ba Allah kuma ku manzansa wala tubtulu amalakum dan kar ku bata ayyukanku dan kar ku bata ayyukanku kenan idan manzo Allah ya ce ka yi ka yi aikin ka ya baci idan manzo Allah ya baka labari ka ji labarin yana maka kaikayi a zuciya aikin ka ya baci akwai munafunci tare da kai idan manzo Allah ya ce ka bar abu ka ki bari to nan ma da sauranka daga idan an gaya ma an ce hadisin manzon Allah ne ka sake ka sallama ba dole bane a faɗi shari'a sai ta yi daidai da son ranka ba ruwan shari'a da wannan ba ana yin shari'a ne don ta ma daɗi ba ba ana yin shari'a ne don lallaminka ba ba an yi shari'a ne don kai kaɗai ba daga da kaji ka yadda ka miƙa wuya innan na kafaru lallai waɗanda suka kafurci wasaddu an sabilillah sannan suka rafe suka hana mutane shiga hanyar Allah suka toshe hanyar Allah kuma matuhum kufarun sannan suka mutu suna kafirai falai ya gafara Allah wal har abada Allah ba zai gafarta musu ba duk mutumin da ya mutu akan kafirci ba shi ba gafara Allah ba zai gafarta masa ba wala tahinu ya ku masu imani kar ku yi rauni wa tad'u ila salmi ila salmi har ku rinka kira zuwa ga zama lafiya ku yadda wai ku ne da za ku fara cewar kafirai a zuwa a zaman su Allah ya hana gara duk ku kari gara duk ku kari zan babu ku a bayan kasa Allah madaukakin sarki ko bai alƙawarin za ku karewa idan wani ya mutu wani zai rayu idan wani ya mutu ba a taɓa zuwa yaƙi a ce duk gaba ɗaya ne da yaƙi duk Allah an hallaka su ba kaddara yanzu misali mu da muke masallaci yanzu muke karatu sai duk a kashe mu duk a kashe mu ai ba ya sanar la'asar ba idan mun mutu gaba daya kana ganin ba za a yi la'asar wani masallacin ba za a yi sanar la'asar a ciki za a yi magarba a ciki don an kashe mu nan da cikin nan ba zai hana kuma a ci gaba da ibada ba daka in an toshe nan ƙofofin allah suna da yawa ba za a toshe su baki ɗaya ba to tun da haka ne kar ku zo ku miƙa wuya ku yi saranda wa kafirai kar ku yi saranda wa kafirai ko ɗaya naka fala tahinu kada ku yi rauni wa tad'u ila salimi kuna ce a zo a yi sulhu a yi zaman lafiya babu wa antum la'alauna ku ne ku cancanta ku fa Allah ya fi so wa antum la'alauna ko kuma ku ne masu rinjaye an gane wa antum la'alauna ku Allah ya fi so ku ne aula a gurin Allah ko wa antum la'alauna ku ne kuke da rinjaye kuke ɗaukaka a kansu dan shi mumini duk abin da ya faru akan kare addini nasara ce a gurinsa kuma me ya faru idan ka mutu kayan shahada kai dan aljanna ne idan ka rayu za ka samu lada sanan addini kuma ya ɗaukaka da haka wallahu ma'akum Allah na tare da ku Allah yana tare da ku ba zai bar ku ba yayi alƙawari wa kana hakan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce tabbas haƙƙin mu'mini ne akan mu mu taimake shi amma taimakon Allah ba zai yiwu ba a ɓangarori biyun da suke faɗa akan abin duniya idan ɓangarori guda biyu suna faɗa akan abin duniya Allah sai ya zuba muku ido mai ƙarfi ya take mara ƙarfi amma idan ɗaya ɓangaren tana yi don Allah ɗaya ɓangaren tana yi don duniya to haƙƙin waɗanda suke don Allah ne kuma Allah ya taimake su walai gattarka a amalakum Allah ba zai zalunce ku ba duk abin da kuka yi na alkhairi yana na a gurin Allah ko zai baka ladansa inda dai shi ka yi na'am
إنما الحياة الدنيا لعب له وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم التي إنما الحياة الدنيا لعب والهو rayuwar duniya cike take da wasanni da wargi rayuwar duniya yaudara ce in ka amince rayuwar duniya za ka halaka wani mawaki yake waka yake gwada rayuwar duniya ya ce farin wata na rudin mujiya har gari yakan waye kiwo za ta yi duniya arshashen ɗaki mai rima mai shiga yana kwana shi zai sha wuya ya kwatanta farin wata da duniya dabbar da take kiwo da daddare wannan farin watan zai rude da tana kiwo har gari yawa bata sani ba karkenta da rana kuma neman ta ake yi sai ta fada tarko wani mutum ya lissafa musalta duniya ya ce wani mutum ne zaki ya koro shi hamsin ko ɗari biyu jibi kana ta zama miliyan ɗaya gata haka wannan rudin zai ta rudinka zai ta rudinka duniya ta buɗe maka sai ci kake yi lokacin da kuma mutuwa zo kwatsam maka sani ba daga rayuwar da wasanni wai ta muna gani
آخر في حسنة وقنا عذاب النار نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك